الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإن تقواه خير زاد ليوم المعاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أيها المباركون أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان والقوة في الحديث عباد الله هي هي قوة جامعة شاملة لكل معاني القوة المؤمن القوي هو قوي في إيمانه قوي في توكله على الله قوي في علمه قوي في عمله قوي في رأيه قوي في إرادته قوي في, في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر قوي في كل شيء من خسال الحير من خصال الخير عالية همته في دينه ودنياه ولا تنس نصيبك من الدنيا وأعظم قوة يتحلى بها المؤمن هي قوة عقيدته وتوحيده أن يكون قويا في إيمانه لا يشرك بالله شيئا يدعوه وحده ويستغيث به وحده ولا يتوكل إلا عليه ولا يفوض أم أموره إلى غير الله سبحانه وتعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس هذه العقيدة في نفوس أصحابه فقد وصى ابن عباس رضي الله عنهما بوصية مشهورة قال له إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله المؤمن القوي هو قوي في أخلاقه فلا يدور مع نفسه حيث دارت ترضيه الكلمة وتسخطه الكلمة وينتشي عند المدح ويسوءه الذم يقاطع أناسا لأنهم ذموه ويحب أناسا لأنهم مدحوه بل المؤمن القوي أكبر من هذا كله يحب مكارم الأخلاق ويكره الدنايا وسفساف الأمور المؤمن القوي قوي في ضبط في ضبط نفسه قوي في ضبط نفسه عند الغضب لا ينساق معها بل يصرعها ويسامح من أساء إليه ليست الأحلام في حال الرضا إنما الأحلام في حال الغضب قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك هذه وصية جامعة ونصيحة غالية لكل مؤمن في كل زمان ومكان احرص على ما ينفعك في الدنيا والآخرة فالحياة قصيرة وإن طالت, وإن طالت يمضي الشباب ويعقبه الهرم قال ابن مسعود رضي الله عنه ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي إذا هجع النوام أسبلت عبرتي وأنشدت بيتا وهو من ألطف الشعر أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا علم وتحسب من عمري قال صلى الله عليه وسلم واستعن بالله ولا تعجز والاستعانة طلب العون من الله أي توكل عليه والجأ إليه ولا تنسى الاستعانة بالله تعالى ولو على الشيء اليسير وهي تتضمن أمرين الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر وفي الحديث ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع حديث صحيح راه الترمذي لا تنسى الاستعانة بالله تعالى حتى ولو أردت أن تتوضأ أو تصلي أو تذهب يمنة ويسرة استحضر أنك مستعين بالله استحضر أنك مستعين بالله عز وجل ولولا عون الله تعالى ما حصل لك شيء وهو مقتضى, وهو مقتضى قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين إذا لم يكن عون, الله عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده ولا تعجز يعني استمر, من الع... استمر في العمل ولا تتوان ولا تتأخر ولا تقل, إن ولا تقل إن المدى طويل والشغل كثير من دق الباب ولج ولج إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والأنبياء من إخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يوم مساء البركة al'imam muslim ya ruwaito hadisi daga bi hurairata radiyallahu an cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid da'if wa fi kullin khair annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'minul qawi mummuni mai karfi khairun wa habbu ilallah ya fi alkhairi kuma Allah ya fi san shi min almu'min ad-da'if akan mummuni mai rauni sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa fi kullin khair wannan shine malaman balaga suke ce mishi al-ihtiraz karka dauka cewa mummunin mai rauni ba shi da alkhairi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi kullin khair dukansu suna da alkhairi kowanne yana da alkhairi gwargwadon imanin shi amma dai mummuni mai karfi ya fi alkhairi kuma Allah tabaraka ta'ala ya fi san shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ihris ko ya ce ma sahabban shi da al'ummar shi gaba daya ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz wannan ka'idoji ne guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya dunkule su a cikin kalmomi guda biyu zuwa uku ihris ala ma yanfa'uk ka'idan farko wasta'in billah ka'ida ta biyu wala ta'jiz ka'ida ta uku duk abin da ka sa a gaba duk abin da kake nema duniya kake nema kana neman arziki ne kana neman aure kana neman kuɗi kana kasuwa kana neman ilimi ba za ka same su ba sai ka tattara wa'innan ɗabi'un guda uku istayan billah karka ji ƙwazonka zai baka ka nemi taimakon Allah neman taimakon Allah shine ma'anin iyaka na abudu wa iyaka nasta'in kullum kana bautata ma Allah kuma ka sani cewa bautan da kake ma Allah ba karfinka bane ba wayanka bane zuwanka masallaci da wuri ba karfinka bane ba wayanka bane wani yana nan a yanzu yana bacci ko musulmi ne kuma bai zo masallacin ba kai kuma Allah tabaraka taala ya taso ka ya raba ka da duk abin da kake yi ka zo masallaci ka sai ni taimako ne na Allah to ka ci gaba da neman taimakon Allah ihris ala ma yanfa'uk afwan shine farko ihris ala ma yanfa'uk ita ce kaidar farko ka yi kwadayi a cikin abin da kake nema in dai zai amfane ka ka sa kwadayi a ciki ka sa kana san shi ba ana nufin zalama ba ba ana nufin shara kwaɗayi na babu gaira babu dalili da zalama da ci da zuciya ba haka ake nufi ba kana son ka sami abin ka sama kanka kwaɗayin shi kar a tura ka dole in neman ilimi ne ka sama kanka kwaɗayin ilimin kar ya zama kana yi dole haka kasuwa haka neman arziki ka sama kanka kwaɗayin abin ihris alama yanfa'uk amma wasta'in billah ka nemi taimakon Allah ba wayanka bane ba karfinka bane Nabi sallallahu alaihi wasallam yace wala ta'jiz ko ka ce wala ta'jaz ko wala ka ce wala ta'jizanna ko ka ce wala ta'jazanna di yazo karke sanyin jiki ko ba haushe yana cewa ba a bori da sanyin jiki karke bacci karke baya baya karke kasala ba a san mai kasala wayannan ababen uku duk abin da ka sa a rayuwa a gaba kana neman shi idan baka sa wayannan a gaba ba za ka same su ba kwadayi akan abin da kake nema neman taimakon Allah tabaraka ta'ala sa'annan kuma karkayi sakaci karkayi a sanyi ko sanya ka sa zafin jiki ka sa zafin nama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in asabaka shay' idan wani abu ya same ka bayan ka tattali wa'innan wato tanadi guda uku amma sai wani abu ya same ka wanda ba haka ake so ba to ka miƙa ma Allah fala ta ƙullau an ni fa'altu kana kaza wa kaza da na yi target da na yi kaza da kaza ai abu kaza da kaza zan samu abu kaza da kaza zai yi walakin ƙul ƙadarullah ka ce abin na Allah ne kuma shi ya kaddara wa ma sha a fa'al abin da Allah ya ga dama shi ya faru fa inna lau taftahu amala shaitan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ma ina ma wannan dama daman wannan mabudin aikin shaidan ne Allah ya kiyashe mu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce al-mu'minul qawi mummune mai karfi ƙarfi a wannan hadisin na nufin duk wani abu da ƙarfi ke ba da ma'ana ƙarfin imani ƙarfin aiki ƙarfin ilimi ƙarfin tawakali ga Allah ƙarfin komi ƙarfin zuciya duk in ka sa abu ka yi komi in dai sunan ma'anan ƙarfi kai ƙarfin jiki ma Allah tabaraka ta'ala idan ka hada ga imani ga karfin imani ga karfin jiki Allah tabaraka taala zai fi son ka akan mummunin da shi ko mai rauni ne wanda in an kware shi sai dai ce Allah ya isa ya kamata ka zama mai karfi yadda an kware ka sai dai a gane cewa ka bar mu Allah ne ba wai an fi karfin ka bane karfi na komi karfi aniyya ka zama kana da ƙarfin niyya duk abin da za ka yi karkai kasala karkai baya-baya ƙarfi a duk wani ko duk wata ɗabi'a ta alkhairi al'amarin duniya ka sa ƙarfi a ciki al'amarin lahira ka sa ƙarfi a ciki Allah ya ce wa latin sa nasibaka minad duniya kar ka manta rabonka na duniya ka nema ba wata aya ba wata ha- ba wani hadisi da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama da aka ce kai ba za ka samu duniya ba a'a ka tsaya ka nema ka dage ka yi da gaske amma a duk wa'innan ƙarfi da aka faɗi babu wani ƙarfi da ya wuce ƙarfin tauhidi ƙarfin imani ga Allah tabaraka wa ta'ala ka zama mai ƙarfin imani mai ƙarfin tauhidi in ka tashi roƙo ka roƙi Allah shi kaɗai ka dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala al'amuranka gaba ɗaya kar ka ji wani zai saman maka ko meye ka ji Allah tabaraka wa ta'ala shi zai samar baka abin da ka rasa idan ka ba wani dan adam wata sifa cikin sifofin Allah tabaraka ta'ala sai Allah ya barka da shi ya gani in wannan zai iya samar maka da wannan abin Allah tabaraka ta'ala ya gani idan wannan da ka bashi sifa cikin sifofin Allah zai iya amfanar da kai wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam yana dasa masahabban shi wannan aqidan ya dasa ma ablabin abbas wannan aƙidan ablabin abbas yana ɗan ƙarami bai kai shekara goma ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazuk ya ce ya kai ɗan yaro bai kai shekara goma ba ya ce yana amma ka kalla yana mishi maganan manya zan sanar da kai wa'insu kalmomi ihfazillah yahfazuk ka kiyaye dokokin Allah ka kiyaye shari'ar Allah Allah tabaraka taala sai ya kiyaye ka ihfazillah tajidhu tujahak ka kiyaye Allah ka kiyaye dokokin Allah ka kiyaye shari'ar Allah sai Allah ya maka jagora idan Allah ya maka jagora ba wanda ya ishe sha gaban ka wallahi idza sa'alta fas'alillah idan ka tashi roko kar ka roki kowa sai Allah ka roki Allah wa idza sta'anta fasta'in billah idan ka tashi neman taimako ka ne taimakon Allah ne ka tashi roƙo karka roƙi kuwa sai Allah bal yawan roƙo na zubar da mutunci yawan roƙo na sa a raina ka yawan roƙo na sa ka kira mutum a waya yana kallo ya ki ɗauka ya san ba abin da za ka yi sai dai ka roƙe shi ka zama walakantacce ka zama mara ƙima a cikin mutane kuma dama dama hakanan shi ne to wallahi da sauƙi ba hakanan ba sai kuma Allah tabaraka ta'ala ya buɗe mu mutum ƙofar talauci don annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya rantsi a wani hadisi ingantacce hadisin da al-Imam Tirmidhi ya ruwaito shi daga Abu Kafsha al-Anmari radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thalathatun uqsimu alaihin wa hadithukum hadithan fahfazuhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai ababe guda uku zan rantse muku da Allah a kansu kuma zan gaya muku wani hadisi zan gaya mu wani karatu ku haddace shi abu na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma na kasa malu abdin min sadaka ba wani bawa da zai bayar da dukiyar shi saboda Allah ya sadaka wai dukiyan shi ta waya wallahi babu annabi sallallahu sai da ya rantsi annabi ko bai rantsi ba sallallahu alaihi wa sallam mun yadda wallahi saboda shi amintaccen Allah ne amma ya ce zan gaya muku wa'insu ababe uku zan rantse muku da Allah kuma zan gaya muku magana ku haddace duk wanda kaga ya talauce ba bayarwa ne yasa ya talauce ba wala zulima abdun mazlamatun sabara alaiha illa zadahu Allahu biha izzan ba taba zalincin wani bawa ba a zalunce ka ka yi haƙuri akan zaluncin da aka yi maka sai Allah ya ƙara maka ɗaukaka haƙuri ya za a yi kai haƙuri ibn al-qayyim a cikin aidatu sabirin wa dakhiratu shakirin littafin shi ne yace haƙuri dole ya kasance ya ɗauki abu guda biyu sannan ka zama haƙuri ka kame bakinka daga surutai daga zage-zage da kwarototo da aibanta wanda ya kware ka a'a ka yi shiru abu na biyu kuma ka kame zuciyarka daga jin haushin shi ba wai ka gan shi ka ji kamar ka daga ba mi shuka amma shi ai na yi haƙuri a'a ba ka yi haƙuri ba ka wanke zuciyarka ka daina jin haushin shi sanan kuma ka daina zagin shi duk majalisar da ka zauna sai ka zage shi ka fice amma fa na yi haƙuri wallahi ba ka yi haƙuri ba dole sai ya kunshi haƙuri sai ya kunshi wa'annan ababen guda biyu na farko kama bakinka daga aibanta shi daga zagin shi daga surutu daga eh, raki da sauransu kuma sai ka kame zuciyarka daga jin haushin shi in dai kai haka sai Allah tabaraka taala ya ƙara maka ɗaukaka abu na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi baba faqr ba wanda zai bude kofar roƙo ya bude makan shi kofar roƙo sai Allah tabaraka ta'ala ya bude mishi kofar talauci wallahi da ta- da talauci zai mutu da talauci zai mutu roƙo ba abin yi bane idan ya mutu da talaucin da sauƙi idan da hakanan kurun ne kuma a'a a ran tashi alkiyama za a tashe shi wale fi wajihi muz'atula annabi sallallahu alaihi za a tashe shi ba shi da nama a fuskan shi za a tashe shi kwarangwal a ran tashi alkiyama me amfanin roko kuma wa zai baka abin da zai yanke maka talauci wallahi babu ka roki Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ce masahabban shi liyas'al ahadukum hajatahu kowane ɗayan ku ya roki Allah mana bukatun shi Allah ya manta da kai ne Allah bai san bukatar ka bane ya sani amma ka roƙe shi ko me amfanin roƙon Allah zai iya baka ko baka roƙe shi ba amma amfanin roƙon amfanin addu'a shine izharul faqr ku ya roƙi Allah mana bukatar shi illa man kasautu fastaksuni aksukum Allah tabaraka ta'ala ya ce ya ku bayina ai kowanne cikin ku a tsirara yake sai wanda na tufatar to me zai hana ku nemi tufatarwa na in tufatar da ku wannan ita ce ubudiyya lillahi tabaraka wa ta'ala ka zama bawan Allah tabaraka wa ta'ala amma duk lokacin da wani abu ya taso maka zuciyarka ta waiga wani da wani da wani kana tunanin su za su samar maka sai Allah ya barka da su kuma hadisi ya inganta a cikin musnad ahmad daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam ya ce man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin nas lan tusadda faqatu duk wanda talauci ya sauko mishi talauci ya same shi sai ya dauko talaucin nan gaba ɗaya ya dora wa mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce har abada har abada Allah tabaraka ta'ala ba zai taba mishi maganin talauci ba da talauci zai mutu ka taba ganin wanda ya yi roƙo ya yi roƙo ya ce kai na roƙo na yi roƙo har na wadata saboda aka daga yau na bar roƙo na wadata babu ya kunu kamar ya shirab wa yazdadu fil atash kullun zai zama kamar yadda wanda ke shan ruwa ne kuma yana ƙara kishi haka zai zama saboda aka roƙo ba ɗabi'a ce ta musulmi ba ba ɗabi'a ce ta musulmi ba Allah ta baraka wata'ala ya fi ka sanin halin da kake ciki ka miƙa mishi al'amuranka gaba ɗaya al-mu'min al-qawi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine mai ƙarfi hatta a ɗabi'un shi baya sakin zuciyar shi ta yi mishi jagora a shi ke mata jagora idan an faɗi magana ta yi mishi daɗi in an faɗi wata ta ɓata mishi rai idan an yabe shi kaga yana alfahari yana jin daɗi idan an zage shi kaga yana faɗa da mutane yana gaba da mutane ba shi da ƙarfi a zuciya almumin alkawi mummuni mai imani mai ƙarfi ya wuce wannan ƙarfin imanin shi ya wuce nan da zagi da yabo duk ɗaya ne a wurin shi yana abin shi don Allah ne ko an zage shi ko an yabe shi baya damun shi kullum za ka ga yana son ɗabi'u da halaye na gari ƙasƙanci da ababen da shari'a ba ta so kuma yana ƙin wa'innan ababen mummuni mai ƙarfi shine wanda ya galabci kanshi wanda yake iya makanshi linzami ba wai ita zuciyar shi ita ce take mishi jagora ba duk wanda ya saba mishi zai kyale shi ya rabu da shi kuma ya yafi mishi ba din yafi karfin shi ba suna cewa laisatil ahlamu fi halin rida innamal ahlamu fi halin ghadab haƙuri ba wai muna zaune lafiya ne za a cewa ne mai haƙuri ba ne sai an zage ka sai an ci maka mutunci lokacin ne za mu gane kana da haƙuri ko ba ka da haƙuri amma wai in mun haɗu gafata mara ina gajiya lafiya lau lafiya lau an gaisa an yaƙe ba haƙuri ba ne haƙuri a zage ka a aibanta ka a ci maka mutunci to a nan ne za a gane waye kai shari'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi masahabban shi umarni da haƙuri ko da yaushe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihris ala ma yanfa'uk ka yi kwaɗayin duk abin da ka san zai amfane ka duk abin da zai amfane ka duniya da lahira ka yi kwaɗayin shi al-imam ibn mas'ud radiyallahu anhu yana cewa ma nadimtu ala shay'in ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه علمي yace ban taba nadaman wani abu sama da rana ta fito ta fadi kwanaki na da na ɗebo sun tawaye sun fara ƙarewa tunda shekarunka sun ƙare kullum kana kwana ne shekarun da ka ɗebo suna raguwa ko baka ƙara ilimi ba yace ina nadama akan wannan shi yasa wani yake cewa idan haja annuwa mu asbaltu abrati idan masu bacci sun kwanta suna bacci ni kuma sai in zubda hawayina wa an shattu baitan wa hum min altafi sha'ri alaysa min al-khusran anna layaliyan tamurru bila ilmin yace ba tsaban hasara bace darare suna wucewa ba ilimi a ciki baka zuwa makaranta baka zuwa karatu baka da lokacin Allah kuma duka wa'innan kwanakin da suke wucewa baka karatu kuma ana kirga maka cikin shekarunka hasara ce babba annabi sallallahu alaihi wasallam yace wasta'in billah wala ta'jiz ka nemi taimakon Allah karke sanyin jiki ka mika al'amuranka gaba ɗaya ga Allah tabaraka wata'ala komin kankantan abu ka nema a wurin Allah komin girman abu ka nema a wurin Allah hatta sallah arola azumin da duk wani aikin alkhairi ka nemi taimakon Allah kuma ka gane cewa idan Allah tabaraka taala bai taimaka maka ba ba yadda za a yi ka samu wannan abin shine ma'anan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da Allah tabaraka taala ya wajibta mana kullum mu rinka karantawa a cikin sallar mu idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa awwalu ma yajni alayhi ijtihaduhu idan Allah tabaraka taala bai taimake ka ba kokarinka da hazakarka shi zai hallaka ka amma Allah tabaraka ta'ala idan ya sa maka hannu ya taimake ka sai kaga al'amuranka na tafiya daidai wa daida a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala ta'jiz kake sanyin jiki ka ci gaba ka ci gaba in ka sa abu a gaba kar ka dawo dun wai kayi ka faɗi kayi ka faɗi ka ce a shi kenan abu kaza ba a samu a'a ka ci gaba ka yi ƙoƙari ka zama irin tururuwa inda ke ƙoƙarin hawa gini yana hawa yana faɗi yana hawa yana faɗi amma wallahi sai ya haye to ka zama irin shi kar ka jarraba su ɗaya su biyu kawai ka ce kai abu kaza ba a samu wani yana cewa inni ra'aitu وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الآثر yace na gani a rayuwa lalle a cikin rayuwa akwai abin lura a ciki haƙuri na da kyan ƙarshe karkaci da zuci yace wa qallaman jadda fi amrin yuhawiluhu wastashaba sabra illa faza bil zafari wa qallaman jadda fi amrin yuhawiluhu duk wanda ya baza kokarin shi yana neman wani abu dama Allah ya ce walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana kar ka dauka kana kwance zaka samu kar ka dauka kana bacci kana gida zai biyo ka a'a ka tashi shi yasa sayyidina Umar idan ya ga mutane suna zaune a dakali ana fira ba a zuwa wurin aiki ko ba a zuwa kasuwa da bulala yake tafkansu yace a tashi as-sama'u la tumtiru dhahaban wala fidda ai sama ba ta ruwan zinari balle azurfa tashi ka nema amma dai idan ka nema kai kokari ka sanya himma wurin nema kuma kai hakuri yace illa faza bil zafari sai ka samu abin da kake nema ubangiji tabaraka ta'ala muke roko ya sauƙaƙa mana duk abin da ya mana wahala Allah tabaraka ta'ala ya shiga cikin al'amuran mu Allah tabaraka ta'ala ya fidda mu cikin halin kakanika yi duk wanda ke cikin damuwa a wannan masallacin da wanda sautin ke kai mishi ya Allah ka fitar da shi duk wanda ke cikin bashi Allah ka biya mishi bashin shi duk wanda ke cikin gidan haya Allah ka fitar da shi gidan haya ka mallaka mishi nashi duk wanda abu yayi mishi wato wahala yi mishi tsanani Allah tabaraka ta'ala ka sauƙaƙa mishi ubangiji tabaraka ta'ala ka sanna hanya ka sanna ka sanya hannayenka masu albarka a cikin rayuwar mu ya Allah karka bar mu da wayan mu ya Allah karka bar mu da shirye-shiryen mu ya Allah ka shiga cikin al'amuran mu ya Allah ka shiga cikin al'amuran mu ka shirya mu ka shirya mana ƴaƴan mu karka nuna mana abin ki cikin ƴaƴan mu ka gafarta mana ka gafarta ma iyayen mu da malaman mu ka samu ka musu da alkhairi bisa walalin da suka yi da mu ya Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah kai mana maganin wanda suka dauki makami a kanmu ya Allah kai mana maganin wanda suka dauki makami a kanmu ya Allah sun fi karfin mu amma ba su fi karfin ka ba ya Allah kai mana maganin su ya Allah kai mana maganin su ya Allah kai mana maganin su ya Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah ka nuna mana karshen su kar ka nuna musu karshen su ya Allah kar ka nuna musu karshen mu ya Allah ka nuna mana karshen su kar ka nuna musu karshen mu ya Allah kar ka ba su sa'a kanmu ya Allah kar ka ba su sa'a kanmu ya Allah ka tsawaita rayuwar mu akan yi maka biyayya ya Allah ka tsawaita rayuwar mu akan yi maka biyayya hada fa sallu wa sallimu ala rahmatil muhda wan ni'matil musda alladhi amarakum Allah bis salati was salami alayhi fa qala azza min qa'ilin qawlan karima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wa qad qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man salla alayhi salatan wahidatan sallallahu alayhi biha ashra اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى مدين وعنا معهم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم أنت حسبنا ومن كنت حسبه فقد كفيت حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو ونعوذ بك من الشر فوق ما نحذر اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو ونعوذ بك من الشر فوق ما نحذر اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو ونعوذ بك من الشر فوق ما نحذر سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين